نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa kamar yadda muka sani muna cikin ƙarshen makama ta arba'in kenan muna wajen fak na rumus wato sharhi na wasu abubuwa da suka bijiro cikinta waɗanda suke suna buƙatar bayani irin su al'amsal da sauran abubuwa waɗanda za ka iske ba lafazin kawai ake kallo ba akwai wata ma'ana ko munasaba da ake buƙatar a ƙara bayani ko ba haka ba to muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya amin shafi na 452 a waje na ban sani a wajen ku ba ga waɗanda suke da taba'a wadda take irin ta koko wadda tsarin ta irin ta wace yake cewa amma qauluhu atahmiluni am ahmiluka ko ba haka ba fadarsa da yace atahmiluni shin zaka dauke ni am ahmiluka ko ko ni zan dauke ka ina fata an fince ni yace fa innahu arada atuhdithuni am uhaddithuka aw atuhaddithuni am uhaddithuka shin kana son ni in yi maka fira ko ko kai zaka yi mini fira wa zai fara yi mu bayani al mufataha bil kalam shi ne yake zance ba wai kawai wanga alhamlu ba domin kalma ta alhamlu tana ɗaukan ma'anoni daban-daban kaga alhamilu sai mu ce wanda ya ɗauki mi alhamilu akwai namiji da ke ɗauka ciki alhamilu mace mai ciki amma alhamilu namiji kuma in ya ɗauka ne da gabasa ko hannunsa sai zama tona akwai alhamilatu amma can na ɗauka ciki kawai alhamilu ne da alha'idu domin babu namiji wanda ke ɗauka balle a yi tafriki shi yasa kalima ta hamala tana iya ɗauka ma'anoni da ba ko ma hamalaka ala an amilta hada me yasa ka aikata wannan me ya ɗauke ka ya kai ka aikata wannan mun fahimci wannan da ko to da haka ai hatta yake cewa kenan atuhaddithuni am uhaddithuka kai za ka min bayani ko ko ni zai maka bayani hatta naqta at-tariqa bil hadith har mu yanke hanya da zance ma'ana mu ci gaba da tafiya muna tattaunawa muna fira tunda in ana tafiya ana yin kawaici babu dadi ko baka dan bane wa amma qawluhu atara hadha az-zar' ukila amla shin kana ganin cewa wannan tsiro ko kuma ce yabanya ko damana an gane ko ko kayan da aka shuka ukila an ci amla fa innahu arada hal istuslifa arbabuhu ثمن استسلف استسلف اربابه ثمنه ام لا shin masu shi istaslafa sun ci bashi an gane ko ko ba su ci bashi ba as-salaf shine bashi ko ko as-salaf salaf sautu cikin karatun fiqh za ku ana cewa an bada salafiyan abu sautu kenan in baka rago in ka ce ka kawo min littafin adwaul bayan daga makka salaf ake kiran shi a cikin babin shari'a akwai shi mun fahimta ko yana da ahkamu daban-daban tana yiwa cikin risala Allah ya samu karatu ya kai mu kai gari shi an gane ko sannan salaf yana rufe abin da ya wuce ko faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah to sunan ci bashi ko bus ci bashi ba wannan cin bashi abu ne wanda yake wani zaka ce yana da gona kafin ya kare noma rabin abin da ya girba ya ci bashin shi ko ba ka nan bane ana samu musamman yanzu da turawa suke bautar da kasashenmu da wata fuska sai zama to duk kayan aikin da za mu yi bashi za a bamu idan mun kare su za mu sayar ma kayan da pricing da suka so kaga gano ni ne bauta taki sai a baku bashi kaza a baku bashi kaza a baku bashi gonakin kuma a ce an gyara su bashi za a baku gashi nan dai ku baku da naku na fata an fahimta wanda dole sai al'umma ta tashi ta waye babban sababin sukutin daular Uthmaniyyar Turkiya aikin bashi da bashi ya musu yawa dole karshe suka kasa ɗaukar nauyin ƙasa dole aka ci su da yaƙi Allah ya muna tsari wa amma istifhamuhu an hayati sahibil janaza abin da yasa ya tambaye rayuwar wanda an akan makara wannan gadon gawa da yace hal shina da rayuwa fa innahu arada bihi akhlafa aqiban ko Yah- yahya dhikruhu bihi amla shin ya bar akhlafa ya bari shine akhlafa ya bari daga khalifa ne aqiban baya yuzkaru bihi wanda za a tuna da shi amla ko ko a'a barin aqib kala biyu ne mutum zai bar baya in ya bar ƴaƴa na gari to in kuma ya bar ƴaƴa wanda ba na gari ba kaga ya bar baya da kura kamar da malam Bashir ke cewa to shine ake cewa ya bar baya da za a tuna da shi ko babu shi yasa gaye in ya mutu ba a rabon gado kayan ɗakin shi kawai shiga na za a yi kowa shi jibi abin da ya mai wanga ya ce ka za ka so wanga to babu mata babu da to baban shi bizi da kayan shi kowa shiga na za yi rabon gari ma na za a yi to wa zai rabon gado to mi za a yi da kayan shi wa wa ga bukatar rabon gado babu mata ta balle ta ce tana da rabo babu da baban shi kuma babu ruwan mi zai yi da kayan kayan shi kowa shiga na zai yi ce shi shi na son wannan ya son wannan kai kai tsiyayen rabon gado a kayan aqiban kuma ana nufin kamar barin wato waɗanda za su rayar da abin da ka bari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya mutu bai bar da ba wanda zai gade shi amma ya bar sahabbai waɗanda za su tafiyar da addininsa don haka ba dole da ba don Allah bai arzuta da ƴaƴa ba ko ko sai ƴaƴanka za su rayar da abin da ka bari ba dole bane sai wannan sai dai suna cewa babban abin da za ka yi maganin makiyinka da shi shine kai ma ƴaƴanka tarbiyya idan ƴaƴanka sun ka lalace ko kana da rai to makiyinka ya ci nasara akan ka idan ‘ya'yanka sun shiryu sun zan mutane na gari sun yi karatu sun san addini ko ka mutu ka ci nasara akan makiyinka in ta bihu kathira na fata afinci ne rayuwar ɗan adam ta biyu ta yi tsawo bisa ga rayuwar shi ta farko rayuwar ka ta farko kana raye ana ganin jikinka wannan guntuwar rayuwa ta 60 50 70 80 100 200 ka mutu cikin kabari in katta lokacin da za a tuna da kai shekara dubu nawa ita ta an mai tsawo shi yasa kullun ka kiyaye sunanka bayan ka mutu yanzu abin da kaka yi duka bai bayyana sai ka in ka mutu in hairan na in sharran na kuma lokacin da babu damar gyarawa shi yasa kaga annaba suna roƙon Allah waje alli lisana sidqin fil akhiri duk abin da kai na gari shine za a tinka ambaton ka da shi da kayan mummuna karka ta kare sunan ka na zai baci rayuwar ka ta cikin kabari dai ta rayuwar ka ta duniya tsawo to in hairan in ka ji dadi duniya kai kahirci na shekara 100 in ka shiga kabari shekara 1000 za kai kaga dan nan ka hai a tai can gaba daya wanda ya kashe mutum na farko a zamanin annabi adam dan annabi adamu guda tun daga an ka kashe shi daga wannan lokaci ba a har yanzu ai busa kashin kaho ba shi na nan ho cikin kasa shi ko dan uwan shi da ya mutu tun wannan lokaci har yanzu ho shi na cikin kasa to shekara nawa sun kai dukkan su yasa wallahi akwai akwai ayat tara Allah ya murmai kyau to da an ka ce yana rayar da ambatonsa ma'ana ta fuskar alkhairi don in ka bar yan tasha ai ba wadancan su rayar da sai da su ƙara rusa sunan falamma kharaja ila rajuli lokacin da ya tafi zuwa ga wannan mutumin haddathahu bi ta'wil ibnatihi kalamahu haddathahu sai ya ba falamma kharaja ila rajuli lokacin da ya fita zuwa ga mutumin haddathahu bi ta'wil ibnatihi sai ya bashi labarin fassarar da ishi ta yi ita ya ita ce ta fassara ma babanta abin da shi wannan mutumin yake nufi an gane ko fa khatabaha ilayhi sai ya nemi aurenta zuwa gare shi fa zawwajahu iyaha sai ya bashi aurenta domin an gane wato mutane ne masu ilimi ma'ana an haɗu kenan gwannai magana da baban ya ta mishi shi baban bai gane ba sai ita ta ta gane abin da ake nufi kenan ta ta zamanto gwana shi kuma ya zamanto gwani sai a yi armin gwani da gwanai ko ba haka ba da gwana kenan an gane ko shi yasa shi wancan shi ya nemi aure kaga mace ma tana neman auren namiji an gane ko mace ma tana neman auren namiji sai a ce abin kunya ne mace ta nemi aure auren namiji ba gaskiya bane ummul mu'minina radiyallahu anha khadija matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ita ta nemi manzo Allah sallallahu ya aure ta dan haka dan mace ta nemi namiji ya aure ta ba abin kunya bane amma wane ne ta nemi ya aure ta nan na magana take ina fata an fahimci ba abin kunya bane me abin kunya ciki mu kowa yana so mu kanshi abu na gari to amma wanne ne ta zaba nan na magana take MC na ta kaso ko gayi ko ko mutum nagari don haka dan mace ta ga wani namiji ta gaya ma ƴaƴanta tana son shi an bincike shi mutum nagari ne ai ta yi tunani ina fata an fahimce ni kan ba a zarge ta ko a ce ta yi kaza ta lalace ko ba na ba a ba ta lalace komi ba in dai tunani na na aure kuma mutumin kirki na khalas magana ta kare abu ne mai kyau amma ina wanga zamani na mu sai dai abin da hali wani lokaci kuma mace ita ke zaben ka ta aure ka to in an ka ce ta aure ka to an yi banna namiji shi ga auren mace ko da ta nemi ka aure ta duk dukiyarta duk matsayinta da an yi aure ta komo ƙasa khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta amfani shi da dukiyarta da komai kuma ita a ƙasa gashi ko ba haka ba wasu na cewa shekaru su ɗaya da manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da an kai aure 25 biyar wata riwaya tana cewa ita adda 40 shi adda 25 kaga ko da mun ce ta fi su shekaru kenan wannan ya nuna cewa mutum zai iya auren wadda ta girma shi ba wani abin kunya bane ya bani abin da muke tunani to amma a yi aure mace ta zamanto ita ce ke juya kanan da an kai banda muna saudiya muna karatu a ma'ahad na rabitatul alimul islami akwai wani babban malamin da yake karantar da mu ana kiransa dr abdul muhaimin al-tahan to shine an kawo zancen idda mace la tukhrijuhunna min buyutihinna kada a fitar da mace daga cikin gidansu Allah ya danganta gidan zuwa gare Allah ya danganta gidan zuwa gare ta alhali ba nata bane saboda mi saboda ita ke ciki ko ba karan bane kamar dan haya ne sai a ce a ce gidan shi a an danganta zuwa gare saboda shine yake ciki to shi na ina son ayi dariya kuma ina son in bullo da wata magana sai ni ce to akar maka Allah an ce ka a fitar da ita daga cikin gidan sai ta kare idda ni ce to in gidan nata na hawa sai malla ya ce ka ɗauki sakon ɗinka ka san inda kai inda in ka sake mace ita adda gida to wa zai barin gidan kai za ka barin gidan ko ita a kai za ka barin gida ala ayyati hal mace komi matsayinta komi abinta ana iya aurenta in an fahimci cewa auren take so ba wai tana son ta yi wato ta mamaye miji bane ta yi samu iko akan shi yace to falan ma sara biha lokacin da sun ka tafi tare da ita ila qaumihi zuwa ga mutanensa ko sai mi wa khabara ko ba shi bane ila qaumihi
wa khabaru ma fiha yawa wa khabaru ma fiha min ad-daha'i suka jarrabi abin da ke tare da wannan mata min ad-daha'i na wato wayo kenan da dubara shine ad-daha wal fitna da kaihin hankali ko an gane ko qalu sun ka cewa faqashannun tabaqa shannu ya haɗu da tabaka wanga mutum mai hikima ya haɗu mace da shi ko ba ka nan bane fasara masalan sai ya zan wato karin magana wanda ya yaɗu wa hukiya ko wa hukiya anna al-asma'i an riwayato cewa imam al-asma'i su ila an tafsiri hadha al-mathal an tambaye shi mi a fasarar wannan fa qala adhunnu shanna wi'a'un min admin shi asma'i yace yana zaton cewa ashannu wi'a'un ana iya cewa kamar wato wani burgame ne min admin na salka na fata kenan al'adum ko udum ana nufin wato fata kenan an gane ko jam'i ne na adimi kenan muna iya cewa salka da hausa kana ko kadis kadis tashanna falamma ittukhidha lahu gita'un wa faqahu duriba فيه هذا المثل استشنا قد استشنا قدمن قد كان قد استشنا تو استشنا na sai mun diba shi an gane ko almuhimmu dai ashannu istushinna kenan kamar tana yawa an yi sina'a shi fata ce wadda an maida ta ta koma kamar ma'ajin ruwa misali ma'ana ana iya zuba mata ruwa kun fahimta tunda da fata tana tana bude ai ba matsayin salka take ta ruwa ba daga baya ne ake iya maida ta salka falan ba ittukhidha lahu ghita lokacin da wannan salkat an kai mata baki an gane ko ittakhadha lahu ghita'un wafaqa wanda ya dace da shi fa duriba fihi hadha al-mathal sai an kaba wannan misali an kace wafaqa shannun tabaqa kenan wannan marfin shine a matsayin tabaqa wannan kuma yana matsayin burgami na abin ruwa wa amma ko hud'atun wa bunduqatun fa innahu yuqalu fil mathal al-madrub liman yafza'u an gane ko da an ka ce hud'atun wa bunduqa yace fa innahu yuqalu fil mathal al madrub ana faɗan wannan karin magana ne liman yafza'u ga wanda ya ji tsoro bi aduwihi da makiyinsa an gane ko aw yubla bi nadhirihi ko mutumin da Allah ya hada shi da daidai da shi kun san duniya ba ta zama sai ka hadu da daidai da kai idan mutum Allah ba shi mata ta gari in ba mutumin kirki bane galibi bai iya zama sai ya sake ta duk wulakancin duniya sai ya yi mata sai ya amso daidai da shi wanda za a yi bala'i idan mace Allah ba ta miji na gari galibi da waya ta yi hakuri da shi sai ta yi duk abin da za a yi a rabu sai ta haɗu da daidai da ita galibi mugu bai iya zama sai da mugunya nagari kuma tagari ta dace da shi Allah ce al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat yana da wahala shi yasa suke cewa in ka ga mata mace ita duk mutumin da yake da mutumci to ta yi shi malami bai so a daga mishi murya mace ta yi mai ko shi na ba da sallah mai kuɗi mutum na yana da kima bai so ana daga mai murya sai ta daga murya dole shi ƙasa ba su so a ji abin da aka ba sarki ko excellence duk ba su a daga musu murya duk wani mutum mai mutumci tsoron mace kai saboda bai so a daga murya to amma duk shegen duniya ya ima mace shi dan giya kakanta na arba'in duk bai sai ya haɗa shi zama musu baci kuma zaman lahiya za a yi ko lakwal yanzu in kaga yan mata in an kaga ustaza da gemi sai a ce a ta yi mai hira wai da an zo an ce ustaza saba sai ce haram haram haram amma mc gogan duniya mai bidan su a da an gani sai a ce gashi kin can ku sake hanya Allah ya kyauta to amma duk da haka dai kara a ce kana da mutunci da a ce baka da mutunci yubla bi nadhirihi wanda Allah ya hada shi da tamkashi ko kenan hada'a hada'a hada'un hada'un ko wara'aka bunduka yan an ce hada'a hada'a ban sani ba ko fi'ili na kawo shi ko hada'un hada'un sunan dai wannan tsuntsuwa ce asalin alhadatu tsuntsuwa ce ban sani ba ko shishirwa suke ce mata ko shahitsari ko abin da ya kama da haka wata tsuntsuwa ce alhad'a ko cicciya to yan an ce alhada'a hada'a wara'aka bunduka ma'ana wannan tsuntsu wannan tsuntsu an kira shi so biyu an ce mai bayan shi akwai bindiga yan akwai bindiga mi za a yi halbe shi za a yi sai shi mi sai ya sa kai to shi na kamar mugu sai a ce mai to ga wani mugu nan shi ma ya iso ga guri wa kana al-aslu hada'atun bi ithbat al-ha'i yawa ka gani ya kawo shi farukhima fi nida'i kina asalin shi ya hada'a ya hada'a sai an ka shafe an ka ce ya kamar ya sahi ya sahi asalin shi ya sahib ne sai an ka cire ba'un shi ne ake cima al-murakham at-tarhim shi ne abinda an ka tausasa ko an ka kafusa ya sauki amma cikin larabci uslubi ne wanda yake uslub an-nida al-murada al-murakham mun fahimci nan ko kenan ya hada'atu ya hada'atu sai an ka shafe tu din an ka ce ya hada'a hada'a hada'a yake wannan tsuntsuwa yake wannan tsuntsuwa wara aki bunduka ga bindigan sai mi sai gudu yace wa qad ikhtilifa fil murad bihima an yi sabani kan abin da ake nufi faqila alhadatu huwa at-ta'irul ma'ruf kunjiya aw bunduqa an gane ko at-ta'irul ma'ruf tsuntsu ne wanda yake sananne to mallan kai kace sananne na ba kowa san shi ba lirami ko wa bunduqa lirami ita ko bindiga ta mai halbi ce ko wa qila innahuma qabilatani wasu sun kace a qabila biyu ne min sa'adul ashira daga wani wasu laraba da ake kira sa'adul ashira fa'agarat hada'atun, an gane ko sai hada'a ta kai habi shi ne agarat, wa kanat tanzilu bil kufa sun kasance suna zama a kufa, gari ne har yanzu akwai shi a ƙasar Iraki, basra da kufa, ala bundiqatin, kenan ta kai hari akan wata ƙabila da ake ce ma bundiqa, agarat ala bundiqa kenan, ko bunduka, wa kanat tanzilu bil yaman, ita ko tana zaune a yaman, fanalat minhum, sai ta same su ma'ana ta kai musu hari ta samu wani abu sun makarrat bunduka sai kabila ta bunduka ta kai abin nan hari shine karra karra shine ma'ana ka maido martani abinda sai ya tafi kamar ya tafi sai ya juyo ya bada baya shine karra wani matsal da suke ruwaitowa daga sayyidina ali ibn abi talib yake cewa ana la afirru ala man yakurru wala akurru ala man yafirru ni bana gudun wanda ya kamen hari kuma wanda ya kamen hari in ya ji zahi ya sa kai to ni kuma ban bi bayan shi tunda ya nuna kasawa shi ina fata mun fahimci ne na ji ma wata rana imamu ƙara rawi ya kawo wannan mafarkin an gane ko fana wato thumma karrat bunduqa ala had'a fa anhat alaihim anhat alaihim ma'ana wato asalin an ha ma'ana a ce ka karkato daga nahiya ne amma ma'ana ka samu cin iko akan mutum sai ka samu iko akan shi ma'ana harin da kai mishi ka same shi sai ta rama za mu cewa da hausa ko ta ɗauki fansa wa rawa ba a zuhu mahadar masal wasu ruwaito wannan masal hada hada ghairu mahmuzin akwai da suka ce asalin shi hada hada ne ala misali asa kina asa asa wa qafa qafa kinan ka gane alif kin wasu suka ce haka an kayoce shi hada hada yake wa zu'ima ko wa za'ama annahu ismul qabila sun ka ce a sunan wata kabila ne hada hada wa amma qawluhu fadar shi eh hida hida hida hida ko hida hida kinan sunan wata kabila ne wa amma qawluhu akhta'at ustukum al-hufra fa innahu mathalun yudrabu liman yukh- yukhti'u fi maqsadihi kinan misali wanda ake buga ga wanda ya kuskure ga wurin da ya kamata manufar da yake son ya kai gare ta ko burin sa wa yad'u shay'a fi ghairi mawdi'ihi ya adha abu akan wurin da ba wurin shi ba wa amma qal- qawluhu talsama wa darsama fa ma'ana talsama an gane ko kariha wajhuhu huska shi ta kyamaci abu kenan ya daure huska za a ce da Hausa wa ma'ana tarsama tarsama shine atraqa ya soke kai an gane ko ko kuma ya tada kanshi sama wa qawluhu fadarsa ikhrantama wa bartama ikhrantama ay ghadiba shine ikhrantama kamar yadda ake cewa ihranjamatil ibil ihranjamatil ibil shine kamar sun sun taru wuri guda shine ikhrantama ay ghadiba yayi fushi wa bartama wa qattaba wajhahu ya daure fuskansa ha an kun sai mutun ran shaba ce na daure fuska haka sai kuna ganin kamar nan ga goshin shi akwai wani layi layi wa qila ma'ana ikh- wa qila ma'ana ikhrantama ghadiba yayi fushi ma takabburin tare da girman kai kidan fassara ta ƙara wani abu wa ma'ana bartama ghadiba ma'ami ma'a ta'abbusin shine shine ghad- eh, bartama ghadiba yayi wushi ma a ta'abbusin tare da daure huska shine ta'abbus abasa wata walla an ja'ahu al'ama wa amma qawluhu fadar shi hamhama wa gamgama can lam yubayyin la- lam yi- lam yubayyin al-kalam ma'ana ya kasa yi- ya- magana yayi magana wanda ba a fahimtar ta shine lam yubayyin al-kalam ina fata an fahimtar ta ma'anar shi ma'anar shi ba ma- yayi magana da ba ta fitowa ba a fahimtar mi ba yake son ya ce ko saboda ran shi ya bace na magana da gaugawa ko ko saboda yayi magana irin kun san ko ko wani yare akwai abu in ranka ya bace kana yin wasu maganganu ina fata an fahimce ni shine lam yubayyinul kalam kun ga fir'auna yace ma annabi Musa wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin to ina ganin abubuwan da ya kawo sun kare sai sati mai zuwa in akwai abubuwan da muka ga suna bukatar a dan sake fayyace su sai a fayyace su wallahu ta'ala a'lam.